بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل ولن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda ke gudana karatu na ranar lahadi a nan masjid sabil huda ga wanka tare inda muke gabatar da littafi na al'adabar mufrad na wani malami na wani malami na muhammad bin ismail wanda aka yi sanin shi da imamul buhari muhammad bin ismail abu abdullahi muhammadu dan ismail wanda aka yi sanin shi da imam al-bukhari ko kuma amirul mu'minina fil hadisi wanda imam al-bukhari an yi sanin shi da littafin shi na jami'u sahih ko kuma sahih al-bukhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 200 yoshiman buhari rasu imam buhari ya rasu ijata da shekara 256 256 yau muna ranar lahadi sha nawa sha tara ga watan rabi'ul awwal shekara ta 446 shi ko mai wannan littafin ya rasu ijata da shekara 256 kenan kullum kai lissafi sai ka gara bamu da shi yanzu shekara dubu da dari da nawa kenan sai ka yi mil katsan karansis ko muwan desan sankansis kenan rabo mu da imamul buhari mai wani littafi da fatan allah ya wani muwafaka a bisa abin da za mu karanta a wancan satin mun kare ruwa da nawa ina makare a kodin ta a kowane ta kamar shi kuma wani babu yi makare a wancan satan ke na arka samu ana su alama na mun kare ruwaya ta 700 da sattar sassan katos ruwaya ta 774 ko babi na 300 da talatin ɗari uku da talatin babi na ɗari uku da talatin da uku babun ƙaunin rajulu wai lakashi muka ƙari kenan yanzu sabon babi ne zama a cikin baban ne muna baban dai muna babi na ɗari uku da talatin da uku a babi na ɗaya a cikin baban zan mu yi ruwaya ta hudu ko? ruwaya ta hudu ta cikin baban mun kare na 774 yanzu mu tashi hadisi na 775 ruwaya ta nawa? ruwaya ta 775 kowa ganta ko? 700 da to ruwa ta 775 zan mu tashi a cikin babe na 333 to sai karanta ruwaya
قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نحيك عن بشير وكان اسمه زحمة بن معبد فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال زحم قال بل أنت بشير قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر ب- إذ مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خير كثير لقد سبق هؤلاء خير كثير ثلاثة فمر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة فحانت من فحانت من فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فرأى رجل فرأى رجلا يمشي في الب- في القبور وعليه وعليه نعلان فقال يا صاحب السبت سبتيين سبت سب- يا صاحب السبتيين سبتيتين سبتيتين قال.
سبتيتين نعم فقال يا صاحب السبتيتين إيه.
ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلقنا عليه فرمى بهما
wannan ruwa da zama karanta ruwaya ce baitin buhari ya hudo ta ana adabul mufrad kuma ashabus sunan sun hudo ta daga cikin ashabus sunan wanda suka hudo ta abu dauda ya hudo ruwaya nisa'i ya hudo ta da ibnu majah daga cikin ashabul masanidi imam ahmad ya hudo ta a cikin musnad nashi kuma ruwaya ce wanda jamhurin malaman hadisi sun tabbatar da inganta hadisi sai ba hadisi hadi ruwaya ta ce hadasa nawa سهل muje بن su muje tare hadasa na sahalu binu بكر hadasa na sahalu binu بكر to hadasa na sahalu binu bika kala hadasa na aswad bin shaiban an khalid bin shumairin khalid binu shumairin ko an bashir bin nahikin bashir bin nahik an bashir bin ma'abad sudaisi daga bashir dan bin ma'abad sudaisi jalai kenan wannan shine sahabin shine zai bada labarin wane bashir bin wa bashir bin ma'abad sunan shi bashir bin ma'abad as-sudaisi yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kana ismuhu zaham bin ma'abad tan farko kan a shiga musulunci kan ya shiga musulunci shi wannan bashir shi wannan bashir kai shiga musulunci shi ne ce wakala ismuhu zaham bin ma'abad sunan shi zaham bin ma'abad shi wannan sahabin bashir wanda ya ka hadisin kenan shi ne ya yi cima gaba wakala ismuhu zaham bin ma'abad ya kasance sunan shi wa zaham bin wa ma'abad kenan da yake ne wakala ismuhu zaham fi ma'abad kenan fi jahiliya kana ismuhu zaham kenan ka yi shiga musulunci sunan shi zahab kenan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya shiga musulunci annabi sai sauya mai suna daga zahamu sai mai da shi bashir sai ce bal anta bashir kama a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai da dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauya musu ya sauya musu suna kamar din sunan ka na jahiliya bai yi ba in ka zo ka musulunta annabi sai sauya masu suna kamar yadda wannan sahabin daga zahamu annabi mai da mai sunan bashir amma dai kuma annabi iya sauya ma sunan bai sauya ma sunan babanka ko da ka musulunta sunan babanka duk yanda yake haka za a bar shi sai dai kai da ka musulunta sai a sauya ma suna kenan da wannan ba shi kadai ne ba wannan bashir ba shi kadai ne ba wannan zaham ba shi kadai ne ba annabi ya sauyawa suna sahabbai da dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mi ya sauya musu suna kenan wa eh izdiham kamar cinkoso ko gosulo izdiham Hmm. kamar yanzu a yi an taru ma ka tafi izdiham kasir Eh. kenan wa kana kenan za su nashi cunkoso ko ko haka kenan shi ne ce wa kana ismuhu zaham ya kasance sunan shi zaham amma dai kuma ga wata ruwaya wadda ibn abdulbar ma ya kata ta aka a jahilai da sunan shi nanziran sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai daga tsaya naziran gwanda ka kasance bashirin sai annabi sai ya mai bashir amma dai na zahabul din nan ya hi zawa shi ne ce wa kana ismuhu shiwa shi wannan wa shi zahab ko a jahiliya sunan shi zahab ko zahab bin ma'bad da ya musulunta ne annabi sai mai da mai wa bashir a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bashiru bashiru bashiru suna da yawa malamai suka ce a cikin sabon manzon Allah ka samu masu nan bashir bashir bashir bashir wajen 34 da kamar gari ba a yi da kone da wanda suke tayin sabon manzon Allah su fara daga rukun hijaiya da mun suka zo masu sunan wani su zo su daga masu sunan wani su zo su daga kamar irin wannan littafi al-isaba fi tamyizis sahaba to wani gari ba isaba na fi tamyizis sahaba zai ga ya kama tarihi ya kama sahabi duka sai kama masu suna wani da wani da wani to anan gari ba isa ba masu sunan bashir kadai a sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su wajen 34 ne ka san bashir daban bishiru daban da ya ware bashir wajen 34 bishiru kuma wajen 29 kenan shi wanda dai sahabi da a jahiliya ya sunan shi sai annabi ya sauya mai suna mai da shi ne bashir ko muka ce ba shi ɗaya ne ba ko da yawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sauya musu to fa hajara ila annabi sai kaura zuwa ga annabi kenan nan yana ba mu labari lokacin da ya kauro gurin annabi musulunta fa hajara yayi hijira ko ila annabi zuwa annabi fa qala wanda zai baka labarin yanda aka yi annabin ya sauya mai suna kan ya baka labarin hadisi shi ne ce fa hajara shi zahamu fa hajara yayi hijira ila annabi zuwa ga annabi kenan yayi hijira ya zo ya musulunta da ya zo musulunta gurin sallallahu alaihi wasallama faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai masu muka yaya sunanka ba dauki abin ya kana gani ya zo gurin annabi zai bi sai annabi ya ce mai masu muka yaya da annabi ya ce masu muka ƙala sai cewa annabi zahamu sunana zahamu ƙala sai annabi ya ce bal anta bashiru a'a daga yau sunanka bashiru kenan zahamu an gobe shi amma dai bai sake mai ba sunan baban shi sai ce mai daga yau ka kara kiran ka zahamun nan sai a rika ce ma bashiru shine ce bal anta bashiru bari dai yau daga yau sunan ka bashir kuma nan ne muka ce karkashin wannan sahabai da dama annabi ya yi ya sai mu suna to yanzu nan kan ya baka labarin hadisin shine baka labarin wanda ya rawaito wa ya rawaito hadisin a jahiliya ya sunan shi da ya zo shiga musulunci aka sauya mai bashir to bashir ga zai ba mu labari sai bashir ya ce baina ma ana umashi wata ran ina tafiya ma a rasuli sallallahu alaihi wasallama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama baina ma ana amshi bo baina ma ana amshi wata ran ina tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ga ruwaye abi dauda bai ce ba amshi sai ce baina ma ana umashi kaga nan yace ma baina ma ana amshi garuwa abu dauda sai ce baina ma ana umashi kaga dai ne kenan zai baka labari ce wata ran ina tahiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama izmar rabi kuburin sai annabi yazo ya shude wa asqabur makabarta wata makabarta mushriki ne ta mushrikai kenan muna tafiya kamar bayan ya musulunci ya shiga musulunci ne yana gidan annabi sai suke yawo wata ran da annabi to a cikin yawon da suke tare da annabi shine marar bai kuburin mushrikina sai annabi ya yayi tefasa haka marar ya shude da kabarburan mushrikai da annabi aka zo makabarta ta mushrikai fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad sabaqa haula'i khayrun kaseerun haqiqa waɗannan matattun nan mashirikan nan hakika alheri da yawa ya wuce su salasan su uku suna tafiya ne da wadanda da annabi sallallahu alaihi wasallam da bashir da aka zo sai suka bi makabarta ta mushrikai da suka wuce makabarta ta mushrikai sai annabi ce mi laqad sabaqa haula'i khairun kaseerun hakika waɗannan alkhairi mai yawa ya wuce su me yake ne alheri da diya ya wuce su yana sun mutu ba su yi musulunci ba sun mutu ba su shiga musulunci ba sun mutu suna mashirkai kenan alheri da yawa ya wuce su suna cin kabura annabi ya faɗi wannan magana su uku shi ne ce ma salasan su uku to sai aka ci gaba da tafiya da ɗauka ya kana gani an ci gaba da ne kamar da bai kuburin musulmina kuma sai suka shuɗe suka zo suka huce da kabarburra musulmi can an yi iskala a kabarburra mashirkai annabi ya wannan magana so uku to kuma an ci gaba sai aka zo kaburra musulmi shine fa mara bi kubur musulmi fa qala anan ma kuma sai annabi wannan magana sai me yace anan sai annabi yace laqad adaraka haula khairan kaseeran haqiqa waɗannan sun riski alheri mai yawa su wancan alheri mai yawa su kuma wanda sun riski alheri mai yawa tunda sun ci sa'a sun samu zawwa annabi sallallahu alaihi wasallama sun shiga musulunci sun yi imani sun yi kalmar shahada sun mutu suna musulmi kenan shine ce laqad adraka haula'i khairan kaseera haqiqa waɗannan alkhairi da yawa ya riske su kenan sun samu alheri da yawa na ma so nawa salasa so uku kenan da annabi da bashe suna ina suna cikin suna cikin makabarta ko suna cikin makwantai wani makwantai na musulmi to bai ce annabi ya ga bashir wannan magana har su fahanat minan nabiyyi nazarata fahanat ay waqa'at sai kallon annabi ya abku can kamar fahanat ay waqa'at minan nabiyyi nazarata sai kallon annabi ya abku da ya leka wani guri fara a rajulan sai ya ga wani mutum kamar kana cikin guri kana tafiya haka kenan in ka abuka idan ka kalli wani guri ai inda ka abuka idan naka nan saka ga me ko kenan shine fahanat min annabi nazara sai kallon annabi ya abuku wani guri da ya abuku sai ga me fara a rajulan sai ya ga wani namiji yamshi fi kuburi shi wannan namijin yana tahiya cikin kabarbura kamar tsakankanin kabari da kabari wa alaihi na alani yana saye da takalma guda biyu faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya sahibi mai ku karanta dai siftiyatai ne ya sahiba siftiyatai ne ya sahiba siftiyatai ne me ke ne ya kai mai takalman wancan aliki siftiyar ta yi ka hudda wannan takalman naka sai mu zo nan siftiya wani irin takalmi ne in haka ce su laraba ta abinda suke cewa siftiya irin wannan takalmi kamar takalmi wanda aka yi shi da fata jimamma kamar su can ai takalmi da fata suke ko to takalmin ai waɗansu za a yi nasu da fata wadda fata an jeme ta to takalmin da wanda aka jeme fata shi shi ne siftiya kamar a can zamanin san ba kowa zai ke sanya irin wannan takalmin kamar na kake bambance ya ku bayi da da mai arziki kenan shi mai arziki zai ga takalmin shi an jeme an jeme fata babu gashi babu kuduwa ta saniya shi kuwa ya niya kai zai ga takalmin gana kawai da gashinta aka yi barkai aka yi takalmi kenan siftiya kenan shi ne takalmi na bi na fata e kenan shi da shi ne cima mansuba ila sifti juludul bakari madbuga bil kurs kenan takalmin da aka yi shi na fata saniya amma dai an je mai fata ta zama to kamar barka da fata da yawa kirin na kirki ba gashi kenan muka ce wannan siftiya a can wa ake sa shi ba su hali suka sashi daga kaga wanda za shi da gashi dama to gara kenan shi annabi sai tsinkai wannan namiji takalmin shi wannan ne sai da ya ce mai ya sahibu sibdiyatai ya kai ma'abucin takalman nan alki hudda su da shi namiji ya ji dai an yi kira an ce kai mai takalma hudda tun da cikin makwantai ya ji an yi kira an ce hudda takalma bai san ba waye game da warko shi ne sai jafa nazarar rajul sai wannan namijin sai ya duba ya kalli inda aka yi kiran shi da ya kalli inda aka yi kiran shi lamara annabiyu sai ya ga annabi ne wannan magana da ya ga annabi ne hala'a na alaihi sai ya hudda takalmin nashi fara ma bihi ma sai jefa su kaga da shi a wannan ruwai ta aliki sibdiyar sai ka ko to a ruwai abi daura ta yi wai haka kai can ka huda wannan takalman naka sai da ce mai kai can ka ga ruwai abu daura wai haka aliki huda sai namiji ya diba ya ga annabi ne wannan magana sai ya mi sai huda takalmi to fasarar ruwaya to ma za su tafari min hazin hadisi wani darasi wani karatu mai muke doka a wannan hadisi ne ne ana yawa na warko muna gane a wannan hadisin in mutum ya musulunta ana iya canza mai suna mutum da ya zo musulunta sai a sauya mai suna a sanya mai suna musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauyawa sahabbai suna to na biyu sai babban matsala nan ita ce matsalai in zaka shiga makabara ka hudda takalmi ko baka hudda ba a yanzu ma muna gani in muka je makabara zai ga wa'ansu su hudda wa'ansu kuma to ya zai shi dai wannan hadisi muttafiqun alaihi ajma ahlul hadisi ala sihhatil hadisi malaman hadisi duka sun tabbatar da wannan hadisi hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi imamun nawawi yana cewa isnadihi hasan imamu ahmad ma haka yace kenan dukkan malamai sun yarda da ingancin hadisi kuma a cikin gundarin hadisi annabi ya ce ya kai mai wannan takalma ku da wannan takalman naka da ya ganshi yana zagaya cikin makwantai kenan ko muka ce hadisi ne sahihi ne to amma dai da aka zo sama sama zane an yi ta tawili a kan hadisi malamin hadisi suka ce tawili a kan hadisi wa'ansu suka ce me yasa annabi ya ce hudda wannan takalmin annabi ya ce mai hudda wannan takalmin ne ihtirama lil maqabir saboda girmama makwantai makwantan mumune saboda ya sa kamar takalmi ne la takama mai tsada kamar ganin shi ne ya sa kamar yanzu ka shiga makwantai da takalmi mai tsada kana taki guri ɗaiɗaiɗaiɗai tsakankanin makabara kamar wannan wa'ansu daga cikin malamai suka ce kamar ihtiram ne don ya sa takalmi ne mai tsada zama ka ƙaunin malamai sama-sama in so tarjihi sai wasan kenan daga cikin malamai suka ɗi wannan ko wa'ansu kuma suka ce a'a annabi ya ce wannan abin ne li'annahu fihi azafi na alaihi a cikin kasan takalmin ne da kai najasa shi kuma mutum dan adam ana so a girmama yanda ake girmama ka kana raye haka ake so a girmama ka in ka in ka mu kenan muka kauli nawa wa suka ce ni takalmin ne akwai najasa wa kuma suka ce takalmi ne don girmamawa da ɗan adam cikin tawili to da aka yi tawili wani hadisin kuma magabata da suka wuce da yawa kuma zaka ga wa'ansu in sun je makwantai in ba su shiga sai sun da takalma imam abi dauda yake cewa ya ga imam ahmad bin hanbali da idan shi daga an kusanto makabara in za a shiga sai hudu takalmin shi a gishi imam ahmad sunna wa jama'a imam ahmad bin kenan da ya ce abin da ce daga ya ga imam ahmad bin hanbali daga ya zo za a shiga makabara sai ne sai hutu takalmi sai aji to kwana sai shiga makabara kuma haka baitin ba imam ahmad bakare kenan da dama baitin wannan kauli na abi dauda da yake cewa ra'aytu imam ahmad idza qariba al-maqabir khala'ana alayhi na ga imam abi dauda imam ahmad in ji abi dauda ba ɗai ba kullum aka zo makabara kan a shiga ya kami ya ka cire takalmi kuma ba imam ahmad aka da kai cikin magabata malaman hadisi da dama an gansu in sun zo makabara kawai sai su yi ne sai su cire takalmi saboda hadisi ne bai da gane kai mai takalma hudami wurin takalma ka kuma haka mafi yawa da magabata haka suke da sun zo makabara ko da takalmin suke su shiga ba takalmi saboda koyi ga wannan hadisi kuma ihtirama lil ahli kubur saboda yadda ake so ka gina mutum ba ta ake ba ka zauna a bakwantan mutum ma makwancin shi ka ku zamna ko ka karya wani abu za ko kai wani abubuwa kamar laifin ka kamar kai kame ne yana raye ko kai kaza to dan wanda suke wannan kuma daga cikin malamai sai aka samu wa'ansu suka ga suke ga ai yanzu mun ga misali kamar imamu muka ce imam ahmad ko to sai kuma daga cikin malamin hadisi aka samu an suke ga a'a dole hudda takalmin nan ba laifi ne ba suna ga ba sai an hudda ba sun yi suna ga ka iya shiga makabarta ba da takalminka ka zagaya daga cikin wanda suka yi shi wannan da kwai wannan imam bai haƙi imaman imam bai haƙi mai wannan mai wannan tayi sunan kubra na bai haƙi da kwai tayi shi sunan kubra to imamun bai haƙi habbabi ma ya ce babun mashi bainar kuburi bin na'al babun almashi bainal qubur bin albabi ma yace shi ba laifi za a yawo da takalmin da kabari a cikin kaura ba laifi ne kuma daga cikin hallo waɗanda suka ga ai iya yi suka yi tawili hadisin da kai imamu tahawi da kai hatimul razi duka sun je sun ga wannan malaman hadisi ne manya wanda duniyar ilimi ta hadisi ta da su sun ga ai iya shiga da wannan takalmi ai daga cikinsu kamar imamar hatimun razi ya ce shi ma ya ce ya hatamilu hadisin yana ɗoka na wannan annabi da ya ce wannan mutumin huda hadisin yana ɗoka kamar wannan takalmin balkai ko takalmin na fatan nan fata ce na abu matacce ko kuma fata ce takalmin da kai wani abu na kasamta a kasan takalmin yana mai zaka gani shi dai wannan matsala ta huda takalmi wa'ansu daga cikin magabata da dama in sun zo makabarta ba su shiga da matakali kuma an samu an su suka wa hadisin tawi suke ga da sababi ne eh tiraman ne lil makabiri ko kuma da kai kaza da kai kaza da suke tawi to mun shi ko tibi nan ko to sai mu zo kuma to ga waɗanda suka ce a hudda akan haramci ne su a hudda ko ba akan haramci ne ba to shi jamhurul ulama na daga a'immatul mazahibi imam malik shafi da kaza kaza ba ba su haramta abin ba da suke ba in ka shiga makabartar da takalmi kamar kailai da su ma waɗanda suke wuce sai dai su daga cikin kuma da suke wuce wa'an suna ga tunda na hayi ne annabi in ka shiga kamar ka saba sunnan manzo Allah yawa to in ka dauko kullasul qauli gaba daya wanda zai hudda kowa sai ka auna ka gani huddawa sunna ce tunda hadisi ganin tantagarya ya ce a hudda kenan ka hudda ka yi koyi da sunna manzo Allah kuma nan da annabi ya ce mai ya sahibi kaza ka hudda ai bai ce mun ba dan saboda almaqamu maqam bayan ne wa tahiri bayan an wa'ad alhaja la yus ai annabi ya ga mai ba hudda saboda takalmin ka da kowane nisa ko hudda saboda takalmin ka da kaza aka yi duk bai ga ba kenan sai mu doka yanzu mu doka akan hudda takalmi in za a shige makabarta sunna ne mai iya hudda takalmin mu ajiye mu shiga makabarta dalilin wannan hadisi ga ya inganta to sai malamai waɗanda ma suka inganta sai suka ce amma dai ho mutum ya san kare kai kamar kare kanka kariyar kanka tana gaba da komai kariyar kanka tana to inda kwai shiga makabartai da kwai kaya da kwai mi ƙashi zahir rana itace zakata ko wani abu to eh in ka shiga takalminka ba ka yi laifi ba ko da ka ɗauki hadisa a haka nan a inganci kamar ma ra'ayin waɗanda suka ce a hudda tun da gaskiya magabata duka huddawa suke su zo magabata amma dai su ma suka ce amma dai illa li uzuri sai dai da uzuri me uzuri kuma shine zahir rana kaya kashi katako wani abu to sai mu auna magani mu makabartan mu ta yanzu da kai uzurin da zai sa ba an hudda ba ko kuma babu shi a yanzu makabartan mu ta yanzu ya take da takalmin ma sai kai sai kai a hankali ko kenan shi kuma a rayuwa yi darura in ta zo ita ce gaba ita ce gaba da komi kuma darurar ranka kare ranka shi yake gaba da komi kenan kare ranka ga waɗanda suka ce duk fatawai malamai waɗanda suka ce a hudda ma sai suka ce illa li uzur sai dai da uzuri ba za ka hudda ba menene uzuri muka ce kare lahiyarka kamar mai misali in ka shiga ba mamaki ka taka mi aya ka taka mi kashi ga zahir rana ka je kana tsaya kana daga kawo da rana to mu kwanta mu ne da yake to a ina miki a hudda miki ko a sawai eh kenan dai a nan dai a takaicen takaicewa in kaga an je makawara kaga wani ya huda kaka soke shi ya bumi ya bi sunna saboda kai mi hadisi manzo Allah gane ya ci huda kai kuma wanda baka huda baka shiga da shi kai kuma wanda ka huda kaka da zargi wancan kaga ya bai da imani ne ko bai san hadisin ba shi ma da ya sanya saboda mi saboda ya bi hujja uzuri in duk da rura ta zo akan abu baka yi da kai baka kai kanka da halaka tunda kana ga in kaje zaka tsaya kana raba rabe ka taka nan ka taka nan wata na makabarar tamu in ka shiga ma da takalmin ma ya a kare balle babu takalmi kenan da waye sa shi ba bai yarda da hadisin ne ba ya yarda da hadisin amma dai ya hau hujja saboda uzurin darura don wanda ya sa takalmin shi kenan wannan shine dai a takaicen takaicewa kanin labarin amma dai magana hadisi sahihi ne magabata suna gudawa muka ce imam abi dauda ya ga mawa ne ya ga ahmad bin hanbali duk yace ke cewa kullum muka je makabata da ahmad bin hanbali tunda rayuwa suka yi lokaci da sai ya huda takalmi ko ba ahmad bin hanbali ma malamai tabi'ai dama da suna hudawa sai dai duk wanda suka ce a huda haffata wasu ibn baz sun ka uzurin darura kenan inda darura yanzu ko da hadisi gana ya inganta aiki da shi wajibi ne to amma dai darura tana ne eh tana dakatarwa yawa kenan shine a takaicen takaicewa kenan kai mai huddawa kana da hujja gane kai wanda baka hudda ba ka bi ka bi da rura kuma waɗanda suka ce muka ce wanda suka ce ba abu suke suka ce ba an hudda ba ma su ma malaman hadisi ne dama irin su imamu baihaqi su hatimin razi su imamu tahawi duka sun ji akan sun wa hadisan tawili wa su saka hadisin mu akan ba da ku hadisi manzo Allah ba da yake cewa idan mutum ya mutu kuka juya ba kuka bar shi har yana jin karan yana jin karan takalmin sai suka ce to yana jin karan takalmin kuma ba sa takalmin ba ya zai ji karan takalmin cikin tawuri da kai tunda aka ce mutum in ya mutu kuka binne shi kuka juya ai aka ce yana jin karan takalmin kenan in ba a shiga wa takalmi ya zai ji karan takalmin waɗanda suka musu radi suka ce ai wannan labari da aka bada da ana jin ƙarar takalmi ai hikayatan akan hikaya ne aka bada shi shi kuma wanda ya zo akan al'amari shi dai haka bakan tawala kawai kudda takalmin nan mine ne siddaci amma da inda darura inda darura ka shiga takalmin ka kuma shine yanzu mu makwantai makabara na mutanen sun ta Allah da annabi wannan darurorin da kwai su da kwai mi da kwai kaya da kwai da kwai da kwai da kwai da kwai eh bai da bana ya san daga sama da space sun hudda sun yi tabbaka sunna kai da baka hudda ba uzuri ta hau kuna da nura wallahu ta'ala a'lam mu sai ka fasa hadisi ya huto to sai na gaba to je ka zan mu hau sabon babi sabon babi shine babi na 334 yace babun bina babi akan gini shi wannan hadisin zai baka labarin yadda ɗakin na na aisha siddiƙa ya yake kuma yaya duniya mata yanzu ko yi zammi da irin zamanin annaba mu ma mai irin ɗakunansu ko kuma bayyana ya zammi gina mu more ko kuma irin na can zammi ya za yi yadda shi ne ma gini zai kama ɗakin na na aisha muga suna zama ɗauko tana na aisha ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rika ruwan ɗayika shine musulunci ko kuma ya zani sai ya ce قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن أبي فضيل عن محمد بن هلال أنه رأى هجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمسوه الشعر فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشام فقلت مصراعا كان أو مصراعين قال كان بابا واحدا قلت من أي, من أي شيء كان قال من أرعر أو ساج
to mu je fasara hadisin hadasana wa ibrahim bin munzir ko baban da ya buga ce albina'u mi gini hadasana ibrahim bin munzir ko qala hadasana muhammad bin abi fudai an muhammad bin hilal annahu ra'a rajulan shi wannan هجرة annahu ra'a hujira azwajin nabi kuma hadasana muhammad bin abi fudai ko shi kuma daga wa daga muhammadu بن هلال bin hilal to ja layi kenan shi wannan muhammadu bin hilal tabi'i ne ba sahabi ne ba amma dai ya isko zamanin hadda ya ga ya ga ɗakin aisha a yanda yake ba a canza shi ba tun da an haɓa ya annabi da shekaru ɗakin aisha yana na kamar yanda yake ko to shi ne shi wannan ya ce daga muhammadu bin fidek ya ce ya samu wannan labari daga muhammadu bin hilal sai ya ce shi wannan muhammadu bin hilal an na'ura a shi ya ga ya gami mai hujira هجرة
mai hujira hujira gida ko ɗaki mai zan fusata ai da kwai yanzu da kwai da kwai hujira ko da kwai baitu da kwai gurfa منزل da kwai manzil to kaga wannan wata suna sauya da larabcin alkur'ani da larabcinmu ne yanzu yanzu ka ɗauka hujira menene ɗaki ko gida ɗaki na hujira to ɗaki ko gida ɗaki ko to a larabcin ƙur'ani fa to yunadu raka min wara'il hujurati kenan daga bayan gida suke kiranka kenan hujira a larabcin qur'ani gida ne amma da aka ce hujurati daki na غرفة shi ko hujira nan a larabcin qur'ani gida ne yunadu duba ma yunadu raka min wara'il hujurati suna kiranka daga yo gidan naka sai shi kiranka daga- daga aiki da suna kiranka daga bayan gida kenan a larabcin qur'ani hujira gida to gurfa bai bai bai da larabcin ƙura'ani ta aya da ƙura'ani inda bai ke zo inda bai cika to gidanka ɗakinka gina a larabcin ƙura'ani baitun ɗaki ne mu kuma baitun gida ne ai ta fi buyutin to fi buyutin ina ai masallatai ke ni ɗakunan Allah ya suna masallaci baitin lahi man bana lillahi wanda ya gina wa Allah ɗaki masallaci kenan larcin ƙura'ani bait yana zawa akan ɗaki hujira kuma gida to gurfa gurfati ɗaki na to a larcin ƙura'ani gurfa ne baini ɗakin baini kuma ƙura'ani ka gurfa gurfa ƙura'ani ula'ika yi zaunar غرفة بما gurfata bai ma sabaru ana sakauta musu bainayen aljanna saboda haƙurin da suka yi al-gurfa kenan bainaye gidan sama ne gurfa kuma wa? gurfa aya dai gurfa tilla je ka saki ayi lahum gurafun to kaga samus eh kawai kuma ma yuji zaunar gurfata bi ma sabaru ana sakauta musu bainaye dan dalilin haƙurin da suka yi kenan al-gurfa a larabcin qur'ani zai zuma kamar bainin gidan sama kenan ne da yace ma ra'a kujra azwaji nabi kenan ka ce ya ga a'a ya ga gidajen matan annabi ya ga gidajen matan annabi kun sa ai a musulunci mai mata biyu ko hudu ko uku irin wannan namu na al'ada ne yanzu da ake jera kure da baranda kure da baranda kure da baranda ga sunan takwas ai a musulunci a sunna ba gane ba kowa gidanta ake mata hedi da izinin su kamar matan sai da izinin su ne ake musu irin wannan namu na al'ada ne yanzu shi a musulunci kowa gidansa daban ne gewayenta daban a matan aure ai mata annabi kowace gidanta daban ba haka ne ba kawai sun da namu ɗakin wani ɗakin sauda ɗakin larai ɗakin amina ɗakin da za ka zaba ka ne ba ɗakin gurmewa ka ne ba kenan mai ake kenan kowace gidanta daban kenan shi da shi wannan ya ce ya gawa ko jiran azuwajin nabi ya ga gidajen matan matan ya ga gidajen matan su nawa mata ne almutafikun alaihi anna azwaji ihda ashara wa mata an tisi shi annabi sallallahu alaihi wasallam mata wanda aure goma sha ɗaya ne amma dai ya mutu ya bar guda nawa tara to zana su
khadija
zana daga kuka mutu wannan an zana su je ka ta farko khadija sauda sauda sauda bayan bayan khadija ta mutu annabi sai auro sauda aisha to hafsa mu je ɗida khadija Sauda.
khadija bintu kuwailat to ɗaya a- sauda bintu zam'a je ka aisha as-siddiqa bintu siddiq hausa ya faruku zainabu bintu huzaima je ka ummu salma ummu salma ya sunanta ai ummu salma al-kunya ce ya sunanta je ka ummu salma shidda zainab bintu jahshin je ka nawa nawa bakwai je ka juwairiya juwairiya je ka juwairiya binta haris ita ma nawa takwas sai Saf- sai wa ummu habiba ramla safiya je ka sai wa ummu habiba wace ce ummu habiba ramla ramla yawa abu sufyan abu sufyan ummu habiba ko ummul masakin ramla binta abi sufyan nawa goma sai wa maimuna sai maimuna binta haris ta sha daya sai ku yanga mariyatul ibliya kenan shine almuttafiqun alayhi anna azwajihi ihda ashara wa mata al-hisayn matan shi goma sha ɗaya ne umma hatin al-mu'minin su sha ɗaya ne amma dai da ya mutu ya bar guda tara suwaye kenan wanda suka mutu suwaye bin
khadija Khadija da zainab sauda ne a sauda tana sauda ita ce ta ba aisha kwananta to mu je da yanzu mun zana su sha ɗaya ko mu kuma hadisi shi wanda wanda ya ce mi ra'ami ya ga ɗakunan mata annabi sallallahu alaihi wasallama to ya ɗakunan suke yace yanda ɗakunan mata annabi ke ɗakunan nana aisha da akin ummul mu'minina sauda da sauransu min jaridi in aka ce jarid wannan leshen dabino mu yanzu da muke darni darni yanzu ba ba da kara ba muke da kara muke darni me darni ba wannan abin da kara ba darni ko ai da kara muke yi to su can sai suke yin darni da rashen dabino wannan haka da shi ake darni kenan shine gidan na annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi an yi su ne min sharidin na daga darni da aka yi da shi darnin reshen dabino darnin nami na eh, reshen dabino kamar mu darnin mulmine ne yanzu kara su kuma sai suka yi shi jaridin nan mai jarid lashen dabino sai ce mus- masturatin eh wane jarid jarid dabino ba haka da yake a kirgon da biyu ba haka take daya ai ciro shi ake ai haka da kwai izhir wa sana halu tsabri da wannan wancan nasu wanda ake bakwantai wanda ake binne mutum da shi Tsab- kamar gambas da tsilal al-izhir wa sana da kwai shi wanda su ma suna yin da shi shigen gamban mu amma da jaridin nahal ai al- a hadisai dama jaridin ai wata yana zama ma jaridin nahal a hadisi ya fasa ta ma jaridin nahal amma dai kace kaban ma na dukan kabar da bi na ai tunda ai shigen dauki da binan reshe na shaka ba shigen kaba ne bege a'a in ka huta shi shi ma ai shigen kaba yake jariri na halin eh suna kama juna shigen kaba yake amma dai ya zuwa amma jaridin na hal
shi kuma wanda ke fi kawai a cikin da kamar reshe in ci gaban kallon wannan dogon yadda ya gawai shaka da inna shi dai almuhim a hadisai da dama ai dai an zo da biyu zaka ji ana ta jarida ake ta jaridin na hal eh kabai kabata da biyu ko da kabace ta bi ta itan E, shi ma ai yana wani fefe haka irin na shigen kaba shi ma da biyu kenan gidan na mata annabi sallallahu alaihi wasallam an shi min daga jaridin daga jarid ko sai ce mastura bi masuhin kenan kuma da aka yi shi sai aka sitirce shi bi masuhin masuhin wannan gashin dabbobi kamar in ka yi darni haka aka yi darni haka ai zaka ga kenan in ka tsayin kayo zaka ga ciki kamar aka yi darni na wannan ai daga darni kila zaka ga cikin gida to su ta al'ada su sai a ka saƙaƙƙen gashin dabbobi sai a sa shi ne gaba kamar ga darnin nan kuma gaba sai a yi kole daga cikin gidan da saƙaƙƙen gashi kenan shi ne cimana mastura an sutunta shi bi masuhin da gashin dabbobi shi ne mastura bi masuhi sha'ar masuhin kenan shi ne gashin dabbobi sai kome kenan nan ya bashi mi ya bashi mi ya bashi labarin gidan ko kenan gidan da addadarni ne ko ba zan taltar da daldal ne ba ko ba zan ta suminti ne ba ba zan ta dakin ne ba ba zan ta fulafon ne ba ko ya ba shi labarin gida kago kawai yanzu sai ka kalli dan kago na kauye kawai haka gida yake daki na suna na aisha dan kago na kauye da zaka gani kawai haka ne kago ne yanzu kamar haka ne daki sai ci fasaltuhu kenan sai nan ya ba shi labarin gidajen matan gaba da ko gidajen mata haka yake ga yadda ake sai ci fasaltuhu an baita aisha sai na tambaye shi ya gidan aisha yake kenan a sauran matan sai ware to ita aisha ya gidanta yake faƙala sai shi mai ba da labarin wanda ya ga kudin sai ya ce kana babu hu min waje hata sham shi gidan aisha ƙofar tashi ta kasance tana fuskanta hanyar sham siri kama hanyar da ake hanyar siri kenan nan ƙofar take kallo kenan arewa take kallo a garin madina kenan daga madina yanzu ka je siri arewa ne kake tsaya kenan shi ne ce kana babu hu ƙofar wa aisha min waje hata sham yana fuskantar hanyar ina ne sham syria kenan arewa kenan kenan a garin madina gidan na aisha na kallon arewa faƙultu sai na ce musra'an kana au musra'ai ne ƙyaure ɗaya gare ko ƙyaure biyu ai gida ɗakin ka zo wani dubul baton ne ko wani kuma ‘yan baton ne kenan shi ne musra'an gidan nana na aisha kyaure ɗaya ya kasance ke da awon musra aini ko kuma kyaure biyu kala sai ba shi amsa ce kana baban wahida ai gidan aisha ya kasance kofa guda biyu kuntu sai na ce mai min ayi shehun kana da mine ne aka yi kyauran kofar ya tattance kala sai ya ce min al'arin al'arin wata itaciya ce mu a hausawa an suna cewa itaciyar darbejiya ita ce ake cewa al'adin au sajin ko kuma sajin shi kuma sajin wani katako ne a zamaninsu yujirabu min hindi ana kawo shi daga end daga hindi kamar katako ne wanda diddadewa da icce ne wanda ake katako da shi diddadewa da zai bai sauyawa shi kuma wannan al'adin itaciya ce kore wadda diddadewa da zata yi a koren da take tsayawa wani suna cewa itaciyar darbejiya ce kenan dai nan ar'arin da sajin nau'i ne na itace sai dai sajin itace ce wanda ake kata daga ina daga end to fasara hadisi kenan nan ya gaya ma gidan na na aisha to yanzu sunna zaka doka kawa matarka wannan gidan ko kai kai wannan gidan ka koma kago ka zauna irin wannan gidan na na aisha inda annabi ya zauna haka ka cika sunnan manzon Allah alaikum sai bi sunnati ko kuma in duniya ta zo dal bisa dal zaka dora in kai wani zaka yi bulo da bulo zaka dora ko kuma na aina na aisha zai koma wani to a takaicin takaicewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zaɓi ya bashi duniya kake so ko lahira kake so sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji lahira yake su in ka dauki aishi Allah in ya ga dama sai ya ba annabawan shi duniyar da lahira kamar yadda ya bawa annabi Suleiman yanzu shi annabi Suleiman dan dauda ba duniyar da lahira ba aka bashi in yana son duniyar aljannu za su shiga su ɗauko zinariya da diamond in duk inda take a kawo ta a kera mai abin da yake so a lokacin da yake so eh to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan da ya so da an aka bai irin na Sulaimana su Abu Jahal su ya kawo aljanni za tura ya kamo su ya doko su ko wani sarki Hirkal ko na ina ne za tura aljanni ya doko ka da inda kake ko kuma an ba shi duniya kenan duk zai zama to shi ma yana da aljandan da za su zo su mai aiki dare da rana su shiga su ɗauko diamond su ɗauko zinariya duk wani arziki su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam amma da annaba aka zo ubangiji ya ce ga zaɓi duniya ko lahira sai ce na lahira ce sai ubangiji ya ce to ai ba kai ɗaya ne ba sai ka je ka tambayi matanka su ina suke so tun da kai kace lahira kake so kenan ba irin na suleiman dan dauda ba su amma a more a yi kaza a yi kaza to matanka fa wanda suke tare da kai sai ka je ka tattara su ka tambaye su to ku ne kuke so zaman aure zaki yi biyar da nake so ko kuma yayi ke so ai shine can sai annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya je gurin matan shi yan na yansu wannan sha ɗaya kowace sai a kira ta a ce ki zaɓi duniya ko lafiya ai shi ne ta cikin suwata ya aiwan ya aiwan na biyu dai ya aiwan na biyu dai kulli azuwa jika ko a kulli azuwa jika in kuntuna turunan hayatar duniya wazinataha fata'alaina ubatikunna wa usarikunna sarahan jamila kenan ya kai wannan annabin ka cewa matanka in kun kasance duniya kuke so da kawa ta duniya fata'alaina ku zo umatikunna injiya muku dadi muku kyauta zinariya azurfa amma dai sai in sake ku saki sananne ku tayi ni ku bar ni in zamna dan lahira nake so shi ne cewa in kuntun da turidin laha wa rasulahu wa daral ahira fa inna laha mi a adali musu dati minkum ajiran azima to kenan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba matan shi zaki ɗan da ɗan aka bi kowace aka tambaye ta tun da shi allah ya tambaye shi ya zaɓi lahira to aka ce su ma tambaye su don kaka shiga haƙinsu da waya fara da na aisha ya fara annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da yake cikin buhari da musulmi aisha da kanta rawaito hadisin take cewa lamma umira rasul sallallahu alaihi wasallama bit tahyi azwajihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi bayan shi ya ce gidan lahira yake so sai Allah ya umarce shi to je ka matan ka ma ka ba su zabi kowa zabin da yake so duniya ko lahira sai aisha tace bada'a bi da ni ya fara faqala sai annabi ya zo ya zama da siddiqa kumaira yace ya aisha yake aisha inni zakiru laki amra ni zan gaya miki wani abu amma dai fala alaiki Allah tasta'ajili hatta tasta'amiri abuwaiki kakki gauga ba ni amsa sai kin koma gida kin yi shawara kin tambayi innaki da babanki kan ta kare Aisha arwa take cewa ita take ga ta san menene zai tambaye ta kuma take cewa Aisha wa qad alima anna abwaya lam yakuna la ya'murani bi kiraqihi kuma ta san koda ta tambayi uwayen nata ba za su ba ta ba sabanin abinda abinda annabin yake so sai annabi ya ce Aisha Allah ya ce in ne in tambaye ku zabi in kawar duniya kuke so da abin da ke cikinta to za a ba ku kawar duniya amma dai kuma zan sake ku saki na alheri ku je ku bani in kuma Allah kuke so da manzan Allah to sai ku zamna da ni a yadda nake domin ni gidan lahira na zaba Aisha mai tace sai tace ina abin shawara ana ai anan bai kai ba sai na shawarci iyayena kuma kuma na shawarci iyayen nawa za su zabi zama da kai ni Allah da manzan Allah nake so ba duniya ba na'am Aisha an gama da ita sai ta gaba sai aisha take cewa to amma dai in ka je gaba duk wanda aka tambaya kaka ba su amsa ta kenan ta gaba za a tambaya ko to ka ba ta amsa aisha kamar ka ce ai in suka je aka tayi gaban gurbin musulma kan aka tafi ta ce to aisha ne da tun da lokacin da zaman da aisha da ummu salma ne suke kai eh ka fada fada kenan shi ne aisha ta to ta gaban an tambaye ta ka a ce mata ga amsa ta ita ma a tsaya a gini da shi annabi ya ce a'a in dai suka tambaye sai na bai kuma haka aka yi annabi yan matan nan nashi gaba ɗaya kowace ta ce gidan lahira take so mun gane kowace ta ce za take so gidan lahira take so to da wannan sai annabi ya zamna a wannan rayuwar a irin wannan gidajen bai roƙa ba a bashi irin na Sulaimanu bai roƙa ba su irin na Sulaimanu dan Dauda sai zamna irin wannan gidajen na gashi na kaza na danni na kaza a hadisi ba muna yi ba Aisha ta zo wata nan ta ci waina a zo Aisha tana dinki da allura annabi ya mutai ce yunwa yake yi to annabi da ya zaɓi lahirai ba cewa ba zai aljani ya yi nutso hudu mai ko daga sama a sauko mai ma'ida ta mida sama'i to shi ne ce ke san lahira to me yasa ya zaɓi lahira hikimar da ya zaɓi lahira saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi na ƙarshen duniya al'ummar shi ga mu har yanzu kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama za ta zo haka ya zo tsika mu haka wani talaka wani mai kudi wani tsakatsakiya wani matsiyaci wani kaza da a ce annabi mu sallallahu alaihi wasallama ne irin Suleiman da dan Dauda ne shi ma da kuma talaka ya zai ji eh talaka ya zai ji da a ce annabi irin Suleiman dan Dauda ne mu talaka yanzu wanda yake cikin kaka na kai yana daji yana cin kwakwa yana cikin danni ya zai ji eh to amma da yanzu duk wahalar da yake ciki in ka karanta tarihi kaji an ce gidan Aisha kaza annabi wata ran bai ci abinci ba an yi kaza an yi kaza sai zuciya ka ta yi mi sai sai kenan dan wannan annabi da Allah ba shi zabi sai ce gida gidan lahira to mu yanzu in mutum bai irin na annabin ba ya so duniya yana musuluncin ya gina baina ya dal bisa dal cikin ac cikin kilimatizar hawa jirgi sauka otal manya ya more duniyan nan ko ina da kudin shi kuma yana addini yayi lahi yayi lahi bai lahi ba kenan shi ma annaba abin da ya sami aka yi zabi aka bashi ulman harama kenan da wani alkur'ani Allah da kai shi ce ulman harama zinatan lahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi wa ya haramta kawa wadda Allah ya fitar daga bayinsa ado wannan in shiga mota mai tsada gida mai tsada gida bainaye in shiga jirgi in sauka otal mai tsada waɗayi ba ta minar riziki in ci kaji in sha lemu in ci komi in ci mai tsada in tamna mai tsada in kare asoki wa haramta wannan yana kaga in kai wannan ba da shi ne ba in Allah baka kuɗi kenan kakkace wanda sunna manzon Allah ce annabi shi shi ya zabi wata hikima ce ya zabi lahira kenan mu yanzu in Allah ya baka kenan kana kalkashin mun harama zinatul lahi ba wanda ya haramta kawa wanda Allah ya sauko wadda yi ba ce daga dadadan abubuwa ba wanda Allah Allah bai haramta ba afsa bayin shi ka more ka ji daɗi ka gina gida mai tsada ka shiga mota mai tsada ka hau baini mai tsada ka hau jirgi ka sauka shirin ka sauka dubai ina ne saudiya umara ina ne daidai kai ka zama turuwa ma baka shan na rijiya sai na kwankwani duk ba kai laifi ba abinda ake so dai ka yi mi ka yi musulunci kenan ka yi musulunci amma dai kaka zama to kana jin daɗin kuma baka mi kenan sai ka zama to daga aljanna zuwa wuta kenan so ake ka more duniyayi kuma ka more lahira kenan a shahid abin da muke so nan kenan nan kan mu ga wannan muke sunna manzo Allah ce in ka more in dai akan gaskiya ka kake akan haƙƙin ka kasuwar ka zuwa ka gumin ka ka ji daɗi da ita ko bai baicin wannan ka yi kuɗin ka taimaka marayu ka taimaka miskinai ka taimaka ƴan uwanka ka taimaka wanda ba shi ka taimaka makwabta kenan kulman haraman zinatul lahi ne kenan sai ka more ka yi komi kai abin da ka dama tun da ai annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya san da yanda ɗakin aisha yake ko kuma ya san shi yanda ya rayuwa bai ci abinci amma da duk da wannan ai mun yi hadisi ana hadisai da dama wanda suke nunawa shi jin daɗin duniya hadisi da muka yi wannan na arba'atun abubuwa guda ɗin su ne daɗin duniya hadisin nan mun yi shi a baya hadisi wanda mun shi ba arba'atun min sa'adati abubuwa guda hudu suna daga cikin daɗin duniya
an zaune ta sinadari
abubuwa guda hudu daɗin duniya in ji annabi na farko ya ce zada su ya ce almar'a saliha mace tagari da samun matakka tagari ta kirki na biyu abin hawa almar kabul hale abin hawa mai daɗi in can zamanin su ne kaka samu wani shakki mai gardama ko doki mai gardama kana zuwa kana kishin shi mai tafiya in yanzu ne kaka samu tsohon wundi da bakin mai ko ina ya bata ka kana tsaya na tsayawa kenan daɗin duniya bace ka samu mace ta gari ka samu abin hawa na hutawa na kirki in ma inji ne dai kile daya in mota ce kilim ac ko shine annabi ya ce mace ta kwarai dadin duniya mace ta kwarai abun hawa na kwarai gida na kirki makwabci na kirki hadisi abi sa'id al-hudri yace min sa'adatu duniya yana daga cikin dadin duniya mutum ya gama wannan abubuwan guda hudu insha Allah kenan kaga da a ce jin dadi ba a so musulmi ya ji dadi a duniya da annabi ya ce ba yana daga cikin dadin duniya mutum ya gama wannan abubuwa guda hudu na farko abin hawa na kirki gida yarwatacce mata ta gari makwabci na kirki kuma yace min shaqawatu duniya kuma yana daga cikin shiƙawa tsiyatar duniya ka zaman to dai ga kanan shi ma abubuwa guda hudu na farko mace mar'atu su'i mace mumuna ba mumuna ba ta kyau wadda ta ta galla zama kai ta abin da ka je ka kullo kilo bi ba san kayi ba duk wahala ta yi ba ta gani ba gida mai kunci ƙuriya da baranda an tare kushe da gidan yan haya in kai ba kowa ba inda zaka sabbe shi da iya wajen hudu gidan ka ƙuriya da baranda ba inda zaka sabke bako ana ruwa baka barci da dare kaga shine bai albaiti gida mai kumci kuma ha mummunan abin hawa in can da jeki da sai ka kashe shi da gardama in yanzu da tsohon wuri ka kama hanya kaca ta cire hannunka duk bakin mai hayaki diya bata ka kuma ha sai mummunan makwauci kullum suna kaci da matarka kullum suna kaci da ɗiyanka kullum ya watsa ma gwalolo ka yi garan inji ko mota sun kalce ko kuma ka yi makwantaka da yan wiwi yan kwaya sun ɓata ba ɗiya kaga sai annabi ya ce wannan kuɗin na farko su ne jin daɗin duniya kuɗin nan na gaba su ne su ne mi su ne mi su ne wahalar duniya kuma ga wani hadisi sai fasanta ma wannan ya zuma daro da roma yake cewa salasun bin sa'adati wa salasun bin shikawa yace abubuwa guda uku suna daga cikin jin dadin duniya kenan kaga inda ba a morewa a duniya annabi ya faɗi ba wannan kuma yace wa salasun bin shikawa kuma abubuwa guda biyu suna daga cikin wahalar duniya sai mu tsabu su kenan Allah ba mu da arzikin duniya sai yace fa min sa'adati sai ce yana daga cikin arzikin duniya wanda ummatin ya gama wannan abubuwan guda uku to ya samu arzikin duniya sai ce almar'atu ka samu mace taraha ta ujibuka wadda in ka ganta zata burge ka wata gibu fata aminha ala nafsiha wa malika in kai bulaguro zata kare kanta kuma zata kare dukiyarka ita siffar mace in ka kalle ta soyayya tana karuwa in kai afsar kai bulaguro zata kare kanta kuma ta kare ma dukiyarta wani guri yace in kai rantsuwa a kanta baka kafara ita wani ka samu wannan mace a duniya a uku wani na warko in ka kalle ta kai ta ta ta burge ka ba kyau ne ba burge wai in kalle ta burge kenan ta iya magana ta iya kwalliya ta iya magana ta kirki ta sayin da zata yi a tiranka ta ja hankalinka ta ma in ka yi bulaguro bakka wani dut kan ka zo amma almubazzaranci an bata ma kaza an fara ma kaza in ka yi bulaguro bakka shakkunta he ka bar ma wani ajin sai kire sa mata ido ina take zuwa ina take bi ana binta kenan in ka yi rantsuwa kace wallahi tallahi wance bata kaza baka ka fara ba zai ne na kaga na farko ke na muka ce wace arzikin duniya na farko mine ne mace wace ce mace siffata in ka kalle ta ka ta birge ka in ka yi bulaguro ta kula ta kare haƙƙinka ta kare dukiyarka in ka yi rantsuwa a kanta baka ka fara ita ce mace farko sai na biya ce a wadda batun ta kunu wadi'atu ka samu abin hawa mai daɗi fatar haɗika bi ashabika wadda duk inda zaka je ko cikin jama'a da ake tafiya ta isar da kai abin hawa da kirki kenan can zamanin su baka samu mugun jaki mai gardama kana kishe shi za a je gasan sadaka ko za a je wajen wani su wani wani aure ko wani zumunci cikin jama'a an barka karshe kana ta kishe shi ya ki tafiya ko kuma zamanin mu ne yanzu da tsohon wanda ga za a je wata jana'iza kan a je ma kaca ta cire ma ko kana kwana kullum kana gujewa polisai hayaki ko ina to amma dai in injin ka ɗan ku ya tashi ko mota ka kilimatizer ta kirki da komai kashi kana daga hannu ai lahiya launi kenan da wani annabi ya ce yana da daɗin duniya na biyu baccin mace ta kirki ka samu abin hawa lahiyayye sai mi sai na uku sai ce wa daru wasu'un kasirul marafiki da gida mayalwaci wanda yake da abin morewa a cikin shi da yawa ga ɗakinka ga tira- ga ɗakin matarka ga ko kuma ga ɗakin matanka ga tirakarka ga ɗakin yara ga ɗakin bako ga gwadala ga ga ga ga yana amma dai yanzu in kana gidan haya ƙurya da barada ya ka gani ana wa matarka kitso za a sai da gidan an zo hakuri ana daga kayanta a ga gidan dillali yana bugawa yana kafa kai ana kukusa zan mu shiga daman gidan kana matse kure da baranda ne baicin wannan kuma kwana biyu duk mai gidan yana zawa da dillalai zai sai da shi hakuri sai an shiga sai ana mata kitso ko ta yi baki za a yi sallama ce wani mai sayan gidan ne zo a shi har kasan gadonta dillali yana buga katangai yana daga kai inda wani kashimir da wani mai mahi an daga ya gani da wani annabi ce daɗin duniya kuma ka sami gida mai yalwaci gidan da ya ishe ka komi daɗin duniya ne wai a shayi da muke hudu wannan inda shin daɗi da muke a nan duniya bai yadda kyau da annabi ya hudu ba wannan abubuwan kenan can hadisin aisha da muka hudu gidanta dan annabi zaɓi ne aka bashi ya zaɓi lahira amma da mu muke son rabbana atina fi duniya wa fil akhirati hasana kenan nan sai ya ce kuma wa min shiqawa nan mun zana abu uku na daɗin mu duniya ko sai ya ce wa mina shiƙawa ya ce kuma abubuwa na tsiyatar duniya wahalar duniya sai ya ce almar'atu matakka taraha daga kaganta bata suƙuka zatta cutar da kai wata hamil lisani ha alaika daga ka shigo ta ɗauki halshar da akan ka ta hauka sai yanzu kilo ɗaya ya isa ina kudin sai sai ina kaza kai dai baka yi kaza ba babu na miya babu kaza babu kaza ta yi ta gaya ma sai ce wa in gifta anha kuma in kai bulaguro lamta abin ha ala nafsiha bata lamunce kanta da kanta kenan bata kare kanta kullun baka yarda ita ba kullun kai bulaguro kana suru dan anke tele ka ina ta tai wa malika hallu bata kare dukiyarka kenan wannan kaga shine farkon bi ya ta duniya wanda in kai bulaguro bata kare kanta ba bata kare dukiyarka ba kuma hallu halshanka kullun yana abuwa a kanka na biyu ce wadda ba abin hawa ta kunu kudukan inda rabta ha ta ibtuka abin hawa wanda in jaki ne in ka kishe shi ma ya baka wahala bai tafiya in ka bar shi shege kwanta kaca ta cire bakin mai kaza kaza shi kenan ko eh na uku kuma sai ya ce wa mi maskan kenan shine gida da yukun qalilul marafiki gida mai umci baicin umcin ma ko babu abin masarufi salanga ta yi cabal-cabal in kawo ya ka fada in ka shebar daki ya yi faɗo ma ka hau ban daki can tutu can tutu can hudari kenan annabi ya ce wannan shine tsiyatar duniya kenan miye muke so a wannan shahid miye shahid ka wannan bayanin kenan wannan hadisi na Aisha na gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce mu ya kasance an yi shi da danni ya kasance an yi shi da kaza an yi shi da kaza an yi shi da kaza kenan mu kan mu ce sunna wannan zamu bi shi Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya zabi lahira dan wannan yayi wannan rayuwar shi da matar shi kenan har mata ba ta aka Allah ba ta rayuwa kenan abinda ake so sai malamai suka ce sai ka zamanto kakka zamanto daga wuta kada zamanto daga aljanna zuwa wuta ka kasance daga aljanna zuwa aljanna kenan ai da kwai mutane kullum muna hudu kishi kudi ne kenan ka zamanto kai aikin alheri da kake yi nan dukiyar da Allah ya baka ka gina gidaje na kirki ka hau ka sayi motoci na kirki ka hau ka ci mai daɗi duk wannan zinatullahi da Allah hudu amma dai daidaito kote in an kai gabas ka gina gidan marayu ka gina makaranta azumi ka saya marayu kaya ka gina makwabta ya yayinka yan uwanka ka kai wannan haji ka kai wannan umara ka yi kaza ka yi kaza kenan ka ga nan daɗi can daɗi kenan ka ga daga aljanna zuwa aljanna to in kuma wannan daɗin ka same shi ba kai komi ba kenan ka kasance daga wuta zuwa ka samu wannan daɗin ba kai komi ba daga aljanna zuwa wuta to shi kenan shine shahid min hadis sai na bi karshen hadisin me yasa bai tambaye shi ba gidan sauran matan sai ya ce mai fasa altuhu an baita aisha saboda aisha a gidanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ya rishin lafiya annabi yakan zaga gurin matan shi da bai da lahiya sai ya tambayi matan shi ya ce ina so in yi jiya a ɗakin aisha sai suka ce mun amince ma sai yi jiya a ɗakin aisha kaga falal ɗakin aisha ɗaya ko na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗakin aisha ya mutu hadisin buhari aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu ina rungume da shi tsakankanin kirjina da haɓana aina ɗakin aisha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu sai sahabbai suke cewa a ina ake bin za a binne shi wa'ansu ce aje makabarta wa'ansu ce aje kaza sai abubakar siddiq ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mu annabawa a inda muka mutu a nan ake binne mu sai aka zo aka yi makabarta a nan ɗakin na na aisha wannan da muka wuri aka binne annaba ana aisha kuma tana ɗakin tana cewa ni da mijina ga kabarin mijinta ga ta kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga farar kabarin aisha ko ana nan ana nan babanta abubakar siddiq ya mutu da babanta abubakar siddiq ya mutu shi ma aka binne shi a ɗakin aisha kenan sai ka zanto ga kabarin annabi a ɗan ɗakin nan fa ga kabarin annabi ga kabarin abubakar sai aka zo aka sa abubakar daidai ka faɗa annabi haka aka jera haka amma dai ba jera ba igal ba shi aka sa shi daidai ka faɗa annabi haka kaga faɗin ɗakin wa aisha ana nan baita an binne abubakar siddiq umar bin haddab lokacin da aka soke shi umar ai ya mutu shi an soke shi an soke shi bayan suka da aka mai mutu bayan kwana uku to yana ga umar bin haddab da ya ga mutuwa zai yi sai ya ce wa ɗanshi abdullahi ɗan umar je ka gurin aisha siddiƙa kumaira ka ce ina neman izini in na mutu ta yarda a binne ni a inda aka binne abokaina yana ne annabi da abubakar abdullahi ɗan umar ya zo gurin wa aisha ya ce siddiƙa abin umar bin hatsari ya ce yana neman alhurma a binne shana da farko ya shiru sai ta ce da wannan gurin na ajiye shi ne don kaina amma dai zan yi wa yi usuruna ala an fusuhin na yin abin ne shi haka da ya mutu hayayi wasiya ya ce in na mutu a ɗoko ne in an ɗoko ne in an zo a shiga a ce abu umar yana sallama a shiga a binne na ana aka ɗoko umar ɗan haddab aka zo aka binne shi a nan kusan ɗakin aisha sai yadda aka binne umar bin haddab a ɗakin aisha ran nan aisha ta burbura da amma dai a ɗakin take kwana an binne annaba an binne abubakar sai ta rika cewa zaushi wa abi mijina da babana da aka binne umar dan haddab annan ya tabar gida amma dai kenan kaga dan wani ya tambaye shi ɗakin aisha don wannan malamai suka ce duk ɗakunan duniya ba ɗakin da ya kai ba ɗakin ya macen da ya kai daraja tamkar ɗakin na na aisha kumaira annaba a nan ya jiya a nan ya mutu a nan aka binne shi a nan aka binne awal hulfa'u rashidin aka bude aka binne sani hulfa'u rashidin a nan cikin ayoyi wasu kunna ma yutula alaikum fi biyuti kunna min ayati llahi wal hikima ayoyi da dama a nan suka sauko annaba a nan yi numfashin shi na karshe kenan da kai ɗakin kiyamaci a duniya da kai darajar ɗakin na na aisha babu kenan dan wannan shi ce mai wasa altubait aisha sai na tambaye shi ya ɗakin aisha yake kenan bai tambaye shi ba nawa na sauda ko na wannan ko na wannan kenan saboda darajar ɗakin aisha malamai suka ce yana da daraja sama da arba'in yanzu na nuna kaza lokaci ya zai fata daga nasa ne da mun zane birko annaba a nan shi lafiya ana aka binne shi ana aka binne abubakar siddiq ana aka binne umar dan hadab anan ayoyi da dama suka sauko biyar muka zana don gani ba malamai sun zana sun kai arba'in aka ce ko arba'in da biyar da ko wanda ya tayi karami akan fada'il na ɗakin aisha ya nuna a ƙarshe duk duniya ba a yi guri ɗaki ba da ɗiyama ce wanda ya kana na aisha da fatan to hadija shi dai wasu kunna ma yutula alaikum ne min ayatul lahi wal hikima to daga nan kuma su mata annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ba su zaɓi suka zaɓe na to dalilin wannan zaɓen lahira da suka yi sai allah ya musu garantin su duk in suka yi lada ɗaya a kan biyaki ita ƙanwaka kanwashi matakka matashi uwashi uwarka duk in suka yi sallah daya lada nawa amma dai su matan annabi duk in suka yi aiki daya akan lada biyu yake ya ayata ce wa man ya qadut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'amal salihan nu'tiha ajraha wa adalaha kenan zamu ba ta ajraha kenan dalilin zaɓar da suka wa manzan Allah sai aka ce to ku duk abin da kuka yi maimakin ke mata mala inusa an ba ta lada ɗaya ita wacce sai ba ta nawa mun gane kenan dalilin da yasa aka musu wannan saboda biyayya da suka yi kenan su kullum aikinsu ba irin namu ne ba police dai ne police ake musu kuma suka samu dare su umul mumuni ne ne ko annabi ya mutu su uwayen mumune ne uwayen mu ne gaba daya me yasa suka samu wannan dan wannan zaben da suka yi an musu zabe ku zaba suka ce lahira muke su ba su ce ba muna so irin Sulaiman dan Dauda ayyan ta daki Aisha da zai kasance diamond ne zinariya ne kaza ne aljanna suka a mata diamond a mata baina a mata komai amma ta tsaya a wannan dakin ta tsaya da manzo Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك من قارمنتي شابير